أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan haduwa ta mu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka ina roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta a wannan masallaci namu na masjidin nur insha Allah za mu dora cikin karatun alqur'ani da ake yi a wannan wata mai albarka na ramadana da ɗan uwa Malam Sa'id Adamu ya karantar da mu daga farkon wata zuwa jiya. Muna roƙon Allah ya saka mushi da alkhairi. Tafiyar da suka yi ta alheri na ibada, muna roƙon Allah ta'ala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya. Kuma Allah ya karbi ibada nan tasu. Allah ya sanya musu ita a cikin mizani. Allah ya amsa addu'o'insu na alheri a kansu da gare mu da al'ummar mu baki ɗaya. Malam jiya ya tsaya yana mana magana akan matsalolin ahlul kitabi. Allah ta'ala yana mana bayanin yadda cewa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko annabawa akwai ɓangaren mutanen annabi Musa da ya zo musu da littafin attaura. Akwai ɓangaren mutanen annabi Isa alaihi salam aka zo musu da injila. Yahudawa su ne waɗanda suka taho a annabi Musa alaihi salam suke da'awar shine annabinsu sun yi imani da littafin da Allah ya aiko su da shi. Mutanen da suka yi imani da annabi Isa su ne nasara. Waɗannan ɓangarori guda biyu da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi fama da su. Wajen jan hankalin mutane su karkatar da su don raba su da addinin da Allah ya aiko annabi da shi. haka ake ba mu labarinsu domin ya zama izina zuwa gare mu da inda ka ga wani aiki na yahudawa ko na nasara to matukar ya saba da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ka guje shi ka nisance shi wannan kira ne daga Allah Allah ta'ala ya ce wadda kasirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin waɗannan mazowa littafi na ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara suna buri a ransu ina ma da bayan imani nan naku za ku yi sako-sako da shi ko ku warware imani har ku bijire wa Allah ku kafirce bayan kun yi imani wannan shine burinsu dan me za a tare a yawa a musulunci dan me za a girmama sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan mai jama'ar ba za ta bar saƙon ba a bijirewa manzon Allah ya zama babu kowa tare da shi an masa tawaye me yasa suke wannan Allah ya ce hasadun min indi anfusi hasada ce wadda suke yi a cikin zukatansu a cikin littafin su na attaura sun karanta saƙon Allah zai aiko da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nasara sun karanta a littafinsu Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk sai suka yi buri suka yi fatan a aiko daga cikinsu Yahudawa suna burin su ga annabin da za a aiko na ƙarshe ba Yahude ne Nasara suna burin annabin da za a aiko na ƙarshe ba Nasare ne sai Allah bai aiko a Yahudawa ba sai Allah bai aiko a nasara ba da suka gaba daga cikinsu bane sai hasada ta motsa to dan me za a bi shi ya zai zama shugaban annabawa ya za a yi sakon ira ya zama gare shi wannan rigimar haka za a dinga yi har zuwa ran tashi alkiyama suna so al'umman manzon Allah ta ragu suna son masu riko da musulunci su yi karanci wannan shine rigimar in musulmi ya fahimci wannan duk abin da ya zo ta fuskar Yahudu da Nasara to sai ya kauce ya guje masa. Suna bijirar da mata da sunanta haruriya wato ‘yanci, suna bijirar da maza wajen yin sako-sako da rashin yin riko da addini, suna lalata tunanin matasa. Shi mai Yahudu ku kula, baya ma kira a zo a ba addininsa. Shi yana ga addininsa nasa na shi kaɗai ne, shi zaɓe ne ya fi ƙarfin kowa, baka taɓa samun wani kira daga Yahudawa cewa suna kiran wani ya zo ya zama bai hude ba sun ware addinin sai su kadai kabilar su sai su kadai kasar su sai su kadai jinsu su sai su kadai kuma ransu ya fi na kowa daraja wannan shine yahudanci tsantsa ba abin da suke yi banda ni banda sanya mutane wasanni wanda zai ja hankalin su ya bata musu lokacin raba su da hanyar addinin Allah da raba mutane da addini mutane su zamanto masu raunin addini Daga matashi ba zai sa riga irin ta musulman kwarai ba, ba zai yi aski ya gyara gashinsa irin na musulman kwarai ba, ba zai yi wata ɗabi'a irin ta musulman kwarai ba, wa yake so ya koyi da shi su alhali su maƙiyansa ne. In mace ce, ba za ta yi shiga irin na musulunci da musulunci ya ce a sa hijabi, a sa niƙabi, a lullube jiki ba za a yi ba. Yaya ake so a yi, a yi kamanceceniya da su wajen tufafi, wajen ado wajen shiga wannan burin su kenan shine wadda kasirin min ahlil kitabi burin da yawa daga cikin ahlil kitabi law yarjunakum ba'da imanikum kufara da za su canza ku shine burin zuciyarsu ku zamanto kafirai bayan imanin ku ma'ana kafirci anan bijirewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili Allah ya ce hasadan min indi anfusihim wannan hasada ce daga cikin zukatansu suke yi game da bijirewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi min ba ma ta bayyana lahumul huda bayan shiriya ta bayyana gare su ma'ana sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin manzon Allah ya zo a cikin littattafan su amma ba sa burin wannan abu sai Allah ce fa fa idan kun ga suna wannan ku rabu da su kar ku biye musu ma'ana ku yafewa abin da suke kar ku maida musu amsa ku zama addini ya zama na jayayya su su faɗa ku ku faɗa su su faɗa shi kenan an bar ibada an bar koyon alwala da tsarki da sallah da bauta wa Allah aiki da hajji da a an zo kawai ana raddi wannan ya soki wannan wannan ya aibata wannan wannan ya ɓata addinin wannan wannan ya zagi annabin wannan wannan ya zagi malamin wannan kaga yan dawo wannan kuma an bar addini ko da kun bar karantarwar addini kun dawo wannan to bakwai ba ta Allah ce fa fa ku rabu da su bayan wannan fa yace wasfa wato ku kawar da kai zuwa gare su ayaridu ku juyar da kanku ma'ana kawan ba ku gansu ba wato hatta ya ce Allah bi amrihi har al'amarin Allah ya zo al'amarin Allah ɗayan biyu imma a aiko sako cewa to yanzu fa sun gama kure makura ayoyin jihadi sun sauka da haka yanzu ku yaƙe su babu sauran lallama babu sauran juyar da kai domin dama haƙuri ba tsoro bane eh kawai ci kuma ba wauta bane girma kai ko ba girman kai bane to tunda kun rike mutuncin kanku kun kawar da kai a matsayin ku na muminai bisa amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su ji ba ba su kula ba da yin al'amarin Allah ya zo na jihadi kuma kar ku basu domin Allah ya riga ya saukar da maganar jihadi fihim min al-qitali na na yaki to kuma daga nan sai a tashi a yaƙe su inna Allah ala kulli shay'in qadir ku sani Allah mai iko ne akan komi da sanni da sanin Allah ya bar su suke yin duk abin da suke yi na ilimi na kimiyya na ƙarfin yaƙi na ƙure mutane a ɓangaren tattalin arziki duka da sanin Allah. Amma abin da Allah yake umartar bayan Allah muminai shine ku fara haƙuri da su, ku kawar da kai zuwa gare su, in al'amari ya ci tira, al'amari ya zo dole sun kai ku bango, to kada ka bari mutum ya taɓa maka addininka. Domin duk abin da ya shafa aƙida da addini da karantarwar musulunci to kar kai safa-safa a kayi. Duk biyayyar da za ka yi wa mutum kare raba ka da addini. duk tarayyar da za ka yi wa mutum kada ya raba ka da addini da haka in kun gama abin nasu ya kai makura za su taɓa addini to anan kada ku kyale su sai Allah ya ce وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه نعم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير Allah ta'ala ya ce kar ku biye ma maƙiya addini ku yi ta faɗa akan addini ku ku bar su suna ta rikicin su ku bar su da Allah me Allah yake umartan bayin Allah wa aqimu sala ku tsai da sallah ma'ana ku musulmai ku je ku ta yin ibadar ku koma zuwa ga Allah Allah ya san da ku kuma Allah zai saka muku wa atu zakata kuma ku bada zakka wannan shine abin da Allah yake umartan mu'minai da shi bayin Allah zai ci gaba da bauta idan kuka yi wannan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin Allah ya ce ku sani duk abin da kuka gabatar na alheri dan kawunan ku ma'ana da'atun wato da'a in kuka yi wa Allah da'a kasulati kuke sada zumunta tsakanin dangin ku wa sadaqati kuke bada sadaka ga marasa ƙarfi kuna taimakon su duk waɗannan ayyuka idan kuka yi su a rayuwarku ta duniya tajiduhu ay sawabahu indallahi za ku same shi a matsayin sakamako a wajen Allah babu wani aiki na alheri da mumini zai gabatar face Allah ya biya shi in ba ka da komai da za ka ba wa kowa sadaka ma fa Allah ya ce wa an annabi ya ce wa an talqa akaka bi wajhi fali ka dinga gamuwa da mutane kana sake musu fuska kar ka daura fuska ba ka da abin da za ka ba wa mutane ba ka da magana mai daɗi ba ka kula kowa to ya me za a amfana da kai rayuwa babu daɗi tare da kai to shi musulmi so ake kuma ya shagala da'a ga Allah ya sada zumunci tsakaninsa da danginsa ya bauta wa Allah ya sallah ya ba da zakka ya yi wa Allah da'a shi ibada na karatun alkur'ani da ayyukan da'a ya yi iya ƙoƙarinsa wajen kula da kansa a wajen addini ba wanda zai kula maka da kanka wajen bin Allah sai kanka waye da ya tashe ka da daddare ya sanya ma tsoron Allah ka bauta wa Allah in banda zuciyarka wa zai yaƙi tauri da da matsin hannu da ƙwauro da rowa da ƙanƙamonka ya barka ka yi sadaka sai kanka kai ne za ka taimaki kanka da kanka ka kula da kanka ka zamo na Allah ka bauta wa Allah to ya bayin Allah idan kuka bauta wa Allah da kyakkyawan nihi kuka koma zuwa gare shi zuwa ga bauta tajiduhu inda Allah za ku samu a wajen Allah me za ku samu inna Allah tajiduhu inda Allah khairin wato min khairin za ku samu za ku samu alheri a wajen Allah tajiduhu inda Allah ko inna allaha bima ta'maluna basir Allah mai gani ne akan abin da kuke aikatawa duk yar sadakar da kuka bayar kar ku rena ta Allah yana ganin ta zai biya ku duk girman abin da ka bayar Allah ya kalli zuciyanka na tausayin mumine da bayin Allah zai miyar maka da haka kada mutum ya rena kansa wajen yi wa Allah da'a kada mutum ya yi nesa da Allah Allah zai kula da shi amma yahudawa da nasara abin da suke bijiro muku da shi na zamani mai kawar da kai na wasanni na wani fina-finai na wani zuwa rafukan wanka a yi ful aika wanka ana tubewa tsirara na wani yawon da matasa suke suke koyi wajen sanya tufafi da kamannin jiki da mawaƙa da makaɗa da ‘yan dambe duk watsar da wannan. Me Allah yake so ku yi ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi da'a ga Allah ku koma gare shi. In kun yi wannan me sakamakon ku Allah zai biya ku don me don ya gani lokacin da kuka yi. mun gane wannan karatu sai Allah ya ce wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah yana kiran mu da cewa kar mu yawaya mu dubi lamarin Yahudawa kar mu damu da al'amarin nasara menene dalili wa qalu suka ce su yahudawa da nasara lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare to kai musulmi na kake sauran wanda ba musulmi ba ba ba yahude ba ba nasara ba ina yake mi karatun yake gwada mana yahudu bai san kowa ba sai kanshi shi addinin sa ma baya kiran ka shiga da yanda in kace kai ba yahudi na su ce ƙarya ne ba za ka shiga addinin su ba ba za ka shiga yaran su ba ba za ka je garin su ba a su yahudawa ne su kuma su kadai ne a wajen Allah ran mutum ɗaya a gurin su ya kai ran mutum ɗari ku ga dai abin da suke wa yan uwa Falastinawa in an kashe mutum goma sai ka ji sun taso suna mi suna da kakatu sai sun kashe mutum dubu kuma sun fi karfin kowa saboda suna da munafukai da suke yaudarar muminai musulmai suke tsorata su akan tsoron karfin tattalin arziki da kuma tsoron yaki dama abu guda biyun nan wanda ya fi karfinka a zamanin ƙarshen duniya ya fi karfinka wanda zai iya yakar ka ba za ka iya rama ba ko a gari yanzu wanda zai iya marin ka a cikin jama'a ba za ka iya rama ba za ka na kauce kar kwaduwa wanda ka san idan kana kasuwanci kana ka saro abu mai yawa kamar siminti ka zo kana sayarwa naira dubu dubu sai ya saro yana sayarwa ɗari biyar ba za ka kauce kusa kasuwanci da shi ba dalilin kenan dai ba wani sirri ba ne za su karya mutane a tattalin arziki sun fi mutane ƙarfi in ka taɓa su kana ciwara su ture ka su kawo wanda ransu yake so su a zamanin su aljannar ma a ranar alkiyama ba mai shiga sai su mi alkur'ani yake karantar da mu mu gane su waye su mu nisance su tun daga matasan mu tun daga manyan mu ba ruwanka da bai hude ba ruwanka da nasara addini ma bai hada ku ba kai ba bai hude bane kai ba nasare bane kai kana cikin al'umma mafi daraja da ɗaukaka a gurin Allah ita ce al'ummar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan Allah ya ce babu mai shiga aljanna a wajensu illa man kana hudan sai wanda ya kasance ba yahude au ba nasare ko kuma ba nasare menene wannan maganar nasu ai wato tilka abinda suke faɗa ne cikin maganganun su amaniyun wannan shine burin su ina ma a ce ma kwanda zai shiga aljanna sai su kul ka gaya musu wato kullahum ka ce musu hatu burhanakum wannan bugun kirji da kuke yi da maganganun da kuke faɗa na da'awar ku kaɗai ne da rahama a lahira ku kaɗai ne da arziki da ƙarfi a duniya hatu burhanaku ku kawo dalilin ku gamsashe wanda za mu gamsu wannan magana ce daga gurin Allah dole mu aiki da ita in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne har abada ba za su iya kamuwa ba haka ne sai Allah ya ce بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta'ala sai ya ba da amsar da'awarsu ya karyata su ya ce bala a'aha wato ya da kulul jannata gairahum wadda ba su ma za su shiga aljanna inji Allah aljanna ta wane ne ta Allah ne ya ce za a shiga shikenan magana ta ƙare mu idan suna gadara da annabi Musa mu mun yi imani da shi idan nasara suna gadara da annabi Isa mun yi imani da shi amana rasulullahi da laifin rabbi wani kullun amana billahi ko wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli shikenan mu duk annabawa mun yadda da su su ne da aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su yadda ba to yanzu wannan akwai sauran haduwa mu da su wanda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaskata shi ba bai yi imani da shi ba ya za ka yi da shi to sai Allah ya gaya mana ya ce a'a wato mana sallama wata hu duk wanda ya sallamar da fuskar shi an ambaci lillahi zuwa ga Allah an ambatar da fuska ne saboda ita ce jiki to dan babu kai kai ba wato ba za a ga mutum ba haka ne ma'anan anan ana nufin wanda ya mika al'amarinsa zuwa ga Allah wa huwa muslim yana mai kyautata ibada da bauta zuwa ga Allah to falahu ajruhu inda rabbih yana da ladansa a gurin ubangijinsa da haka muminai kada ku yarda da maganar su ku je ku bauta wa Allah za ku shiga aljanna idan kun rufi da maganganun suka ce ai maganganun nan babbar magana ce ai turawa ne suka faɗa da haka sai kai aiki da shi to kai yanzu bature in yace ba za ka shiga aljanna ba sai ka yarda da yahuda in yace ba za ka shiga aljanna ba sai ka yarda a waɗannan maganganun kada suka rayar da ku muminai ku tafi ku je ku yi wa Allah aiki ku sallamar da rayuwar ku zuwa ga Allah ku bauta masa ku yi sallah ku yi sauran ayyuka in kun yi wannan kuna masu kyautatawa to da duniyar da lahirar irin rayuwar da za ku yi da ladan da za a baku wala kauhun alaihim babu tsoro zuwa gare su cewa muna tsoron kada ma mu yi aki karba don wanda ya bi maganar yahuda ba zai shiga aljanna ku bai amfanin bauta in an ce yanzu da sallah da zakka da azumi da kake yi ba lada ba za ka shiga aljanna ba wani zai yi ba za ka yi ba da haka wannan da wasu ce ta kore mutane daga kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba za ka yi amfani da maganar su ba wallahum yahzanuna kuma ba su da bakin ciki ranar alkiyama ma'ana ranar hisabi za a ba su littafinsu a hannun dama za su kasance cikin tawaga mai girma mai daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam su samu cetonsa da hisabi mai sauki su shiga aljanna da haka bayan Allah musulmai ku je ku bauta wa Allah da kyakkyawar niyya da ikhlasi Allah zai ba ku lada ranar alkiyama haka ne sai Allah ya ce وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah yana mai ba mu labari don ya zamo izina gare mu dama alkur'ani akwai tambaya akwai amsa akwai ba da labari domin ya zama wa'azi zuwa gare ka ya zauna a cikin zuciyar ka kana yin addinin ka da dalili akwai tarihi mai kyau a kansa Allah ya ce wa qalatul yahudu laysat nasara ala shay yahudawa suka ce nasara addinin su na ƙarya ne kar ku biye musu duk ba gaskiya bane kaga rushe addinin juna ko su ma nasarawa sai suka ce ni wa galatun nasara su ma nasara suka ce laifin yahuda ala shai a ƙarya suke yi addinin yahudawa ba na gaskiya ba ne wa kafaru su nasara kafaru bi musa suka kafircewa annabi musa su kuma yahudawa kafaru bi isa ibn maryam suka kafircewa annabi isa ibn maryam kaga duk sun kafircewa annabawa ko to da yahudawa da nasarawa duk sai suka taru wajen kafircewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu annabi muka rabu wa hum yatlun alkitab Allah ta'ala ya ce alhali suna karantawa a cikin littattafan su wa'annan sun gani a littafin su yahudanci labarin annabi Isa su ma nasara sun ga labarin annabi Musa a cikin littafin su mu inda musulmai suka fi muka fi su duk inda Allah ya yi maganin annabi Musa mun yarda aka ne ko ba ka bane kuma mun yi imani da annabi Musa ƙarfin yadda za ka gane muminai sun yarda da annabi Musa shine tun daga lokacin da aka haife shi nan Musa da mahaifiyarsa haife shi lokacin Fir'auna yana kashe dukkan wanda yake baƙiɗe ne don su ƙiɗawa ne kai da haka suna kashe mutanen da suka zo zuriyan annabi yusuf alaihi salam wanda suke misra lokacin da mahaifiyarsa haife tana tsoron in an ji labarin namiji ne za a kashe shi idan da gane mu ne mun yi imani ba mahaifiyarsa ne ta ɗauke shi ta sa shi a cikin tabuti a cikin akwati ta ɗora akwatin akan ruwa ruwa ya tafi da shi kuma da imani wa zai yi wannan kuma ya tafi aka same shi a gaɓar ruwa aka tsince shi aka kai shi gidan annabi Musa a gidan Fir'auna anan annabi Musa ya tashi ya rayu har da abin da ya faru da shi na tarihi har Allah ya aiko shi ya ce tafi ka je kai wa Fir'auna wa'azi innahu da gayo ya ketare iyakar Allah ya taho yayi wa Fir'auna wa'azi Fir'auna bai ji ba har Fir'auna ya ce zai kashe shi ya gaggawa ya bar gari saboda abin da ya faru tsakanin bangaren zuriyarsa annabi Musa da bangaren su Fir'auna dama bangare biyu ne suke zaune a garin rikici ya faru tsakanin wani da wani ya shigo tsakanin zai raba rigima tsakanin su da ya kai hannu a ɗayan sai ya faɗi ya mutu da labari ya ishe wa fir'auna annabi musa ya kai hannu a wani ya buge shi har ya mutu sai ake neman annabi musa yanzu kisan da mahaifiyarsa take tsoron ya mutu har ta ɗora shi a akwati akan ruwa yanzu da kisan zai same shi don ya kashe wani ko fir'auna ya aika a nemo shi shine barin garin da yi da ya tafi sai ya taho ya taho wani gari wanda anan ne ya je aure ya zo garin bai san kowa ba ya taho wata babbar rijiya sai ya tara ana mashaya wannan ya zo ya shayar da dabbobinsa wannan ya zo ya shayar da dabbobinsa har wasu ƴan mata da Allah ya bada labari a cikin alkur'ani su suka kasa shayar da dabbobinsu ya zo ya shayar musu da ya shayar musu ya koma ya tafi abinsa dama taimakon su yayi sai suka je suka gaya babansu ya ce kun dawo da wuri kun shayar da ruwa sai suka ce a wani bawan Allah ne ya zo ya shayar mana da ruwa wanda duk ina gutsura mana tarihin annabi Musa a takaice sai ta ce a je a kira shi Allah ya gaya mana cikin alƙur'ani ta ce masa inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana kaga ta ce baba na yana kiranka zai baka ladan shayarwar da kai mana amma Allah ya gwada ma yarinya ta kwarai ce domin yayin da ta doso annabi Musa tana zuwa masa abin da ya burge shi game da ita ya ga cewa alamar mutumiyar kirki ce tamshi alastihiya Allah ya ce tana tafiya cikin kunya cikin kawaici cikin kara kai in ka ga mutum mai kunya zaka gane irin tafiyarta ya je wurin annabi Musa suka gama magana da babanta annabi Musa ya juya zai tafi sun yi bankwana sai ta ga tana so ta aure shi ta ce ya abu tistaji na kai da madista ajartar kawiyul amin baba ka rike wannan mutumin ka yi jinga da shi mun ya zauna ya yi maka aiki kada ya tafi mafi alheri wanda za a yi jinga da shi shine ka karfa kuma amintacce annabi Musa ya tsaye da shi aka yi maganan aure aka sa shi yayin shekaru nawa yana kiwo alqur'ani ba mu labari bayan wannan ya aure ta ya tafi bayan ya fito tare da ita ne aka bashi annabta an gane sabo don anan ne ya ga wani haske tare da shi a nan ne duhu ya same shi cikin daji ya ce bari ga wani haske can jin dan ɗauko mana dan wani haske da ya je a shi hasken ta ikon Allah ne a nan aka ce sa hannunka a cikin hamatarka ya fitar yana mara haske daga nan ya aska daga nan nan Musa ya karɓi sakon Allah sai kuma aka ce masa to ya tafi zuwa ga Fir'auna ya je masa kira an gane sakon duk wannan labarin da Alƙur'ani ya bamu na takaita mana shi a takaice gwada mana cewa mu musulmai a cikin alƙur'aninmu akwai labarin annabi Musa mun karanta mun yarda mun yi imani da shi da haka mu ba Yahudawa bane amma annabi Musa annabi ne da muka yarda da shi annabi Isa alaihi salam ga labarin Maryam alaihi salam sai burin ina ma za ta haifi za a haifi ɗa namiji da haka ma aka haifi Maryama kamar yadda kai ne matarka in kai aure ka ce ina ma na haifi wani wanda zai wa addini hidima wadda ke an je firamare an ce kai mi za ka yi sai ce soja kai mi za ka yi ɗan sanda kai mi za ka yi likita kai mi za ka yi abu haka ake ba in wani ya ce mi za ka yi aka ce liman ko ladan sai a bar dariya haka ne ko to yanzu limanci da ladanci na da daraja Allah ya ɗaukaka darajar malamai alhamdulillah sai kaga soja yana neman malami shugaban ƙasa yana neman malami haka Allah ya so amma mutane da yawa ba sa buri to ita sai aka yi buri har ma da aka aife ta arabi ne wa dara'unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa ya Allah na aife ta mace alhali mace ba kamar namiji bane ai namiji ne zai je man dan sanda ya samu kuɗi yayi soja a biya shi albashi ya je yayi siyasa a biya shi albashi waye ya samu kuɗi shi zai iya sharan masallaci zai iya agaji zai iya limanci mace fa a Allah ya san abin da ta haifa Allah ya ambaci Maryam yace inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'i alamin duk alqur'ani sunanta ne babu wanda Allah ya yi irin wannan kirarin sai ita sai Ibrahim da ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa kirari da suke cikin alqur'ani da kai ta tune amma game da mata Maryamu ce Allah ya daga ta masa kirari da kanta Allah ya tsarkake ta Allah ya zabe ta Allah ya girma ta ko yanzu ka aje mutum kana Allah ya zabe ka Allah ya girma ka Allah baka baka zuga shi ba to Allah ne ce inna Allah astafaki wa tahharaki wasafaki ala nisa'il alamin waye mata kirari Allah kuma mun yi imani da shi kaji bambancin mu da nasara da yayin da Allah ya kaddara za ta haifi annabi Isa ita Maryama alaiha salam sai ta haife shi ba tare da ciki ba idan wanda suka zo suka damu suka ce ma kana abuki mura sauyi wa ma kana ummuki bakiya ina kika samu da mahaifiyarki babanki ba mai yawan sako bane da in kana yawan sako ka jawo yayanka wa ma kana da ummuki bagiya mahaifiyarki ba karo bace ina za ki samu bataccen da kusan bishiya in ta karkace ba ta bada miƙaƙƙen inuwa haka ne in ka kuskura kana shaye shaye kana sace sace to za ka haifi yaya marasa ki ka nemi taimakon Allah wajen ya shiryar da kai ka gina al'umma mai kyau sai ta ce ta nuna shi fa shara ilai ya ta nuna musu shi ba za ta yi magana ba annabi isa sai ce inni abdullahi atani alkitaba kaza kaza kaza kaza annabi isa ran da aka haife shi ya magana wannan ba alama bace ta wata aya to mun yi imani da shi annabi isa ya zo ya da'awa ya wa'azi ya kira mutane suka ce shi dan Allah ne ya shi ba dan Allah bane in kaga mutum yana neman ɗaya gazawa ne ko Allah baya bukatan da suka zo suka ƙara ɗora masa wani abu to mahaifiyarsa kuma to ita ce yar Allah marewa da ta ji ai ba yar Allah bace annabi isa suka ce to kai annabi ne mu ba gane ba mu yadda ba sai Allah ya gaya masa cewa to shikenan in ka ci abinci yanzu duk abincin da kai sahur inda annabi Isa ne zai ce da abinci kaza kai sahur in ka faɗi abin da yake cikin mutum bai gamsar da shi ba to sai ya zama to yana warkar da makaho kafin ba asibitin dare ake warkar da makafi ko sai dai a gyara idanu duk gyaran idanunka in ta ɓaci kai ma sai a gyara ma idanu ba ma shi sai warkar da makaho ba ubudi wal akama wal abara sai warkar da kuturu ya ta gille ta faɗi sai warkar da ita haka ya haka Allah ya kaddara masa ya dinga yi duk da zo musu annabi ba mutane suka kewaye gida za su kashe shi ta ko ina babu ta inda annabi Isa zai fita Allah ta'ala ya canza musu kamannin wani wanda ba annabi Isa ba sai suka kashe shi bayan sun kashe shi sai suka gice shi cewa ga mutum yayi haka kaman plus nan ko gicewa sun dauka annabi Isa ne a mu alqur'ani ya lace wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu kamanta musu akai wa innal ladhina talafu bihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an wa ma qataluhu yaqina haka Allah ya fada to mun yi imani da shi kun ga bambancin mu da nasara kun ga bambancin mu da yahudu kun ga yadda Allah ya raba mu da su mu mun yi imani da tarihin su da sakon su da manzancin su amma sai Allah ya aiko mana farin jakada annabi Muhammad shine bambancin mu da su daga mu musulmai su za mu bi Allah ya ce ni ko mun karanta ayar laifin nasara ala shayin ko wa hum yatrun likitabi alhali suna karanta lafi kazalika sai Allah ya ce to kaga haka din qala allazina la ya'lamuna waɗanda suke jahilai rakkanannun da ba su ba yahudawa bane su ba nasarawa bane cikin al'umman mu su ma sai suka kasance suna irin wannan magana fallahu fallahu yahkum bainahum da sannu Allah zai yi hukunci a tsakanin su yawmal qiyamati lana alqiyama fi ma kanu fihi taktalifu yaktalifuna abinda suka kasance suna sabani a kai na bin annabi Musa bin annabi Isa bin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace shine akan daidai wannan ma yace shine akan daidai wane ne la ya'lamun alkitab waɗanda su ba ba nasara bane ba yahuda bane su ko ba musulmai bane imma masu bautar gunki tace to su gunkin suke so ba Allah ba manzon Allah ba to duk wannan rikirkice rikirkice suka rikirkita tunaninsu da addininsu Allah ya kwantar da hankalin muminai ya ce ranar alkiyama Allah zai hukunci ya tabbatar wa muminai abin da ya ba su Allah ya ce ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حسبه وسعى في خرابها نعم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم قوم من أي أنا تنبيهكم وأنني يفزالينشي أي لا آدم mani ina alzan babu wanda ya fi zalunci irin mammana a masajid lahi wanda ya hana mutane sallah a masallaci sai su hana mutane sallah a masjid aksa haka suke yi ko ko yanzu ma naji sun ce wai illa mutum kaɗan ne ko mutum nawa suka bayar wai su ne kawai za su zo su yi tarawih a masallacin masjid aksa kasan manyan masallacai guda uku ne a duniya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka iya nika gari daga garinku ka daura kayan ka kai musu ziyara ya halatta na ɗaya masallacin makka idan ka je kaba kai sallah kana da lada dubu ɗari yanzu mutum zai yi sallah a masallacin na alawa shi lada ɗaya wanda ya sallah a kaba yana da lada dubu ɗari haka ne ta ka ga malam sai sun tafi za su je su samu lada dubu ɗari Allah ya saka da alheri masallaci na biyu masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma za ka samu lada dubu ɗaya masallaci na uku shine masjid Aqsa za ka samu lada ɗari biyar to wayannan gurare guda uku su ne to wannan masjid Aqsa sai ya hana mutane su Yahudawa su Yahudawa abin su suna saran ba dai suna kashewa kar ma ku dauka musulmi suka bara a sun dubbo da ba Yahude bane ba ruwansu da shi nasara ne suke da yan mishan zo su yi muku wa'azi ku shiga addinin su su je su yi asibiti su zo su raba wani kayayyaki wai su yan mishan ko to su shi mai Yahude in ka zo kace kai Yahude ne ma ki zai dan yamuran Najeriya yan bayafaran nan ba sun ce su Yahudawa bane suka rubuta takarda suka kai suka cewa su musu yadda da su ba cewa su musu yadda ba to addinin su ba sa da'awa ma shiga su iya su ne su ne in kai ba bai hude bane kawai ba kashi ai su suna da sun kowa to wa wala zalamu wane ne ya fi zalunci irin wanda zai hana littafin wato zai hana mutane mana masajid da lahi sallah masallacin Allah an yi zikr fi hasbu ya hana su shiga su ambaci Allah su karanta alqur'ani su sauran ayyuka na ibada wa ya fi zalunci da wanda zai wannan aiki yanzu wannan masallaci wanda ya kama shi rufe shi ce ba za mu shige shi ba bai zalunce mu ba su ma ya su kama su rufe in ka zo ma a kashe ka su kuma za su fasa zuwa ba ba ga kowane irin yanayi ba sa daina zuwa wasu abi wasu abi fi karabiya suka tafi suna ma rushe shi sau nawa suka rusa masjidil aqsa ai har a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a rushe ki annabi ce kai hakuri zamanin sayyidina umar shi ne umar ya je ya ci gurin a yaki yasa aka sake sabunta masallacin su salahuddin al-ayyubi su waye da suka zo mutane yanzu lalaci yasa ba ma karanta tarihin musulunci ko amma da ya kamata a ce kafin masjidil aqsa yaushe aka rushe shi yaushe aka gina shi yaushe yake hannun yahudu yaushe yake hannun nasara yaushe yake hannun musulmi duka a yanzu haka yahudawa suna shiga ciki suna ibada nasara suna shiga ciki suna ibada musulmai suna shiga ciki suna ibada duk ana shiga ana yi har yanzu ikon kowa ne an zauna turawa sun yarjejeniya an rubuta takarda kowa ya sa hannu za a bar kowa ya shiga amma mu dai mun san masallaci na Allah ne haka ne innal masajida lillahi haka ne da haka mun dai masallaci ne sun tabbata ba cuci bane sun tabbata ba nau'in wurin ibadar yahudu bane wallahi sun wasu san masallaci wannan rushe masallacin da ake yi Allah ya ce to ku rabu da su su zalimai ne abin da suke zalunci ne da haka kada ku bar su shiga ulaika ma kana lahum go an yadkhuluha wato sun kasance lokacin da za su shige shi wannan masjidin kar ku ba su shiga illa alkaifina sai suna masu tsoro ma'ana lokacin da ƙarfi ya zo muku masallacin yana hannunku to ku kafa musu sharuɗa da dokoki suna shiga da takadandan ko yanzu kiristocin da suke zuwa ana cewa an kai su Jerusalem sun dawo za ga za a umarce sai sun yi alwala sai sun yi lullube jikinsu wannan shigar da arna suke wanda mutanen mu suke sha'awa arnanci duwa a yi kaga mutumin sha'awa arnanci daga kullum shi rigar su tana ba shi sha'awa in ya gani musulunci baya so in kaga mata duk sun yaye jikinsu wai suna sha'awa arnanci wa'annan ne fa qur'ani yake baka labarin su da mutane muna karanta qur'ani muna da dabburi wallahi ba za mu sa kayayyakin su ba ba ga mutanen mu sa tara gaci sa wando rabi rabi su tsatsefe kayan su su yi wani kitso su sa shi maiko yayi wace ƙarya wai saboda ni saboda sha'awar na ko wala ka taba ƙarya ta sa hijabi ba ko suna sawa ko su sawa su suna kyaman naku ko kuna son nasu Allah ya kiyaye mu to Allah ya ce kar ku bar su shiga sai suna masu tsoro ma'ana wato kar ku bar salin kalin su shiga lahum fid dunya kizyun a duniya wato suna masu matsaskanta suna cikin wulakanci saboda saboda wato girman darajar musulmai ta samu yanzu masallaci ya dawo hannunsu izza ta dawo hannun musulmai to kaga sun kaskanta haka ne to kaskancin da za su fara samu kenan a duniya idan masjid al-aqsa ta dawo hannun musulmai kuma tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana sai an yaki an kwace shi insha Allah sai ya dawo hannun musulmai to walahum fil akhirati azabun azim wannan abin da suke ta yi ba Allah ba zai bar su ba ranar alkiyama suna da azaba mai girma da haka kar mutane su biye wa yahudawa kar muminai ku bijire wa yahudu ay ku biye wa yahudu ku bijire musu ku rike addinin Allah lokacin da izza ka zo muku karfin musulunci ya zo to ko wajen laksadin kar ku bar sai sun shiga ba da ƙarfin iko da izza irin da baya ba an gane wannan sai Allah ya ce
ولله المشرق والمغرب na'am فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون to ku musulmai kuna da Allah zaka kada komai ya baku tsoro wanda yake da Allah akwai abin da zai ba shi tsoro duk duk wanda yake tsoron Allah ba ruwansa da tsoron bawan Allah ba abin da kullum aka yi sallah annabi ya gwada mana kace la mani'a lima a afaita wala muti lima mana'ata wala yanfa'u dajjal mikal ba an gama maka ba wallahi ba mai baka sai Allah ba mai hana ka sai Allah ba mai kashe ka sai Allah ba mai raya ka sai Allah ko mutum ya ce gobe zan kashe ka wallahi bai isa ya kashe ka ba sai dai ya maka abin da yake tsammanin an yi wa mutum yana kisa amma ba za ka mutu ba ba mai iya arzuta mutum saiwa ba mai talauta mai arziki saiwa to duk ana gwada musu cewa kada yahudawa da abin yahudancinsu kada nasara da abin nasaransu bai ba ku tsoro kaga yanzu an an sa wa mutane tsoron zuci za ci a yahudawa ne yahudawa ne kawai kowa yana tsoron su a nasara nasara kowa yana tsoron su ba haka bane a'a kai da kake da Allah wani irin Allah ne Allahnka Allah ya ce walillahi mashriqi wal maghrib mahudan rana wato gabas da mafadan rana wato yamma duka na Allah ne ay al-ardu kullaha duk kasan nan wallahi ta Allah ce haka Allah yana da abun baka babu wanda zai iya kura Allah Eh, Allah yana da ikon kiyaye ka Allah yana da ikon kare ka Allah yana da ikon tsare ka Allah yana da ikon iyar maka wa za ka ji tsoro yahudu ko nasara ko Allah dole mu ji tsoron Allah Allah ya ce fa aina ma taku to aina ma tawallu idan bangaren ibada ya zo kuka yi tafiya a bayan ƙasa sai sallah ta same ku to duk inda kuka juya musamman wajhillah ku nemi yaddar Allah ta duk inda kuka fuskanta anan ana nufin in kai bulaguro sai kai batan kai sai kai sallah ta yamma to bayan ka idar ko ya gaya ma ba sai karama ba a ana maganan cewa wanda tilasta sa shi gaban din ma ba zai iya juya ba in ma dan jinya in ma dan an daure shi kaga an daure kana kallon yamman mutanen sun watsa za ka yi ba za ka fasa sallah ba ko da yan kidnappers suna za su dauke ka su je su daure ku duk kuna kallon gaba ciki sun ce kuma za ku fasa sallah ta inda suka ajiye ku ba duk inda kake fassama wata hilla ka nemi yardar Allah ta gudu a'a kana bulaguro akan abun hawa doki ko jaki ko keke ko babur ko mota ko jirgi kana iya yin sallar nafila duk inda ka fuskanta yayi mutane suna sallah a cikin jirgi ana gani ina jirgi ya fuskanta oho kai dai su yi sallah ya halatta eh fasamma wata hilla eh ku ku bauta wa Allah sai Allah ya ce eh inna Allah kusani Allah wasi'un mato mai yalwa ne yalwan falalan Allah alimun kuma Allah masani ne bisa ga dukkan abin da yake cikin zukatanku wa qalu takazallahu sai suka ce a ai Allah ya riki da waladan su ka san yahudu suka ce uzairu bin Allah uzairu dan Allah ne su nasara suka ce a'a shi annabi Isa dan Allah ne mushrikai waɗanda ba yahudu ba ba nasara masu bautan gunki suka ce a'a mala'iku ne ayan Allah kun san do Allah ya ga mana wannan cikin alqur'ani duk Allah ya ce ba haka bane shi Allah ba shi da ɗa in ka ji ana maganar ɗa ma ai rauni ya samu in ka ji kana neman wai ɗa ma magaji mataimaki me a ciki akwai mai gadon Allah ne akwai mai taimakon Allah ne akwai ɗan da za a gaishe a ce wannan ɗan Allah ne a ga cewa da wannan ɗan Allah ya girmama cewa ya yi ɗa ko ya yi yaya babu Allah ya fi ƙarfin ɗa rashin sanin Allah ne yasa suke rage wa Allah daraja su ɗauka Allah yana da ɗa amma muminai musulmai girman da suke gani na Allah sun san cewa Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine Allah shi Allah bai haifa ba shi Allah ba haife shi ba shi Allah bai kama da kowa ba ba shi da kiri ba shi da tanka ba shi da kama ba shi da kwatankwaci ba wanda zaka iya jera shi da Allah kace daidai shi da haka sai suka ce ai Allah ya rike da wannan kalmar da suka faɗa ta ce subhana tsarki ya tabbata zuwa ga Allah ballahu ma fi samawa ce ma fi wal ard a'a abin da yake sammai da abin da yake kasa duka na Allah ne yanzu wannan sama akwai ta daya akwai ta biyu akwai ta uku har zuwa ta bakwai kuma cike take da mala'iku da halittu masu yawa domin sama ta daya idan ka ɗauki duniyar nan gaba ɗaya ka jefa kamar ka jefa ɗan ƙaramin kuɗi ne a fako kawai shi kamar ka ɗauki kobo ko me ƙarfin kuɗi ne yanzu da muka sani eh babu eh kwandala ko yawwa kwandala din mu ga sani sauran na bayan mu ne suka sani ko yanzu duk abin da za a faɗa da malamai in kana karatun zaure za su ce kama ɗauki taro a jefa a cikin to in ka ce taro da ni da ku duka mun ba mu sani ba za ka haihu ne mu namu yanzu za ka yanzu kamar ka ɗauki kwandala ne ka jefa a cikin fago zai ɗauki wani abu girman sama da ƙasa fa ai tsakanin sama da ƙasa to kuma mala'ikun Allah ne a cike a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafin hannu wannan babu gunda za ka iya jewa a sama duk mala'ikun Allah ne a ciki ko babu wanda suke wa Allah banda tasbihi yanzu kai in baka bauta wa Allah ba akwai abin da zai rabu mala'ika daya mala'ika daya zai iya jijjiga duniya ya jefa kuma annabi ya ce na ga mala'ika jibril wajen fiffike guda ɗari shida kai ka haɗa kanka da Allah a wajen bauta ka bauta wa Allah ka nemi aljanna in ka ki Allah ya kona ka Eh, haka Allah ya ce ai da aka yi wa'azi ya kai wa'azi Qur'ani ya ce ai wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atadana zalimin nara ba tsanantawa ne ba Allah ne ya ce duk wanda ya bijire ba zai bar shi ba an gane to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace sammai da ƙasai duka na Allah ne idan ka dubi ƙasa akwai ma'adinai idan ka dubi ƙasa akwai waɗansu halittu shi yasa Allah yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi a ƙarƙashin ƙasa akwai masu wa Allah tasbihi a sama akwai masu wa Allah tasbihi ko a nan doron ƙasa yanzu da tsutsotsi da ƙwari da tsuntsaye kawai kala nawa ne a duniya nawa ka sani tsutsa kawai da damana nawa ne suke fitowa ƙwari masu fike da marasa fifike nawa ne suke fitowa tsuntsaye kala nawa ne bishiyoyi iri nawa ne yanzu duk wannan Allah idan su kai ya mallaka bai kai wannan ubangijin ka kaddara ya fi kowa ya fi komi ka bauta ba shi kadai ba dan me zaka ji tsoron yahudu da nasara kai da kake da Allah da yake da waɗannan yanzu inda zaka waiga a nan ka hango wata bishiya yau ganyen wannan bishiyar Allah ya sani wake irin wannan ilimin mai gidan zai gaya ma da wani ganye yanzu ya fito daga kan bishiyar zai faɗo kar yana cikin ilimin Allah ya san da shi numfashin da muke fitarwa muke shigarwa yana da adadi nawa ka fitar nawa ne ya saura maka wallahi kai ba baka sani ba ko ba asibitin da zaka je su gaya maka ko akwai in numfashin zai tsare yau bai fi saura kwaya goma ba muna nan muna karatu da kai baka sani ba wataƙila da wani ya sanya gobe zai rasu ma ba zai nutsu ma mu zauna da shi a nan ba eh ba a gaya mutane nan za su mutu saboda a zauna lafiya in sauran ka shekara uku wani ba zai aure ba wani ba zai bari ya kada jami'a ba wani yana NYS ma bari zai ya dawo ko ba ka bari yawa wani aikin gwamnati ya je interview an kira interview ma ba zai je ba sai kai sassabe a gona ma an ce bana zaka mutu wani ba zai yi ba ba zai yi ba zai yi ba wani zai ce na je ni noman ma mi zan yi da shi eh wani an ce daga nan zuwa bayan sallah da kwana uku zai rasu wani ko dinkin sallah ba zai yi ba eh haka ne ai ashe rike mana wannan ma menene ai nima ce eh nima ce nima ce to shi Allah shi ke da duk wayannan muna fito da wayannan ne domin ka gane karfin ikon Allah ka dogara gare shi an gane muna fito da waɗannan ne domin ka gane cewa Allah bai cancanci ba wa ya dinga saba masa ba mu rike Allah shi kadai mu ji tsoronsa mu bauta masa saboda mu samu hisabi mai sauki mun gane na'am بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Cikon waccan ayan Allah ya ce da yake shi ne yake da mafi samawati wa fil ard yace kullun lahu qanit duk suna yi wa Allah da'a duk halittun da suke sama da kasa ba mai saba wa Allah hatta mala'iku aka ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yahduna ba sa saba wa Allah in ma kana saba wa Allah Allah yana da waɗanda ba sa saba mishi da haka a rage zunubi a rage sako a koma zuwa ga Allah badi usamawati wal ard saboda a gwada maka girman matsayin Allah aka ce shi ya kage halittar sammai da kasai kun san kagan halitta bari ba mu misali yanzu da wanda ya zana masallacin nan da wanda ya gina shi wa ya fi ilimi wanda ya zana wanda ya gina fa to wannan halitta ɗan adam kenan ko eh yanzu ko gidanka yadda yadda gidaje in kana zuwa birane kaga an shata titi an yi gidaje masu tsada in ka je kaga guri mai kyau sai kaga shi da wanda ya zana shi da wanda ya yi shi kan waye fa ilimi kada ka gane shine ilimi irin na Allah mu ba mutane ne anan ba mun kai mutum nawa ko mu yana da kai yana da idanu yana da baki yana da hanci amma dukkan mun mu ba ɗaya bane muryar mu ba ɗaya bane kukan mu ba iri ɗaya bane dariyar mu ba iri ɗaya bane tafiyar mu ba iri ɗaya bane fushin mu ba iri ɗaya bane murnar mu ba iri ɗaya bane waye sai wannan banda Allah da yawan mutanen masallacin nan ba ka ka watsa yanzu ka gane wanda ya wani tsawo da girma da bal bela ka watsa za ka ga wanda ta fara ma da wanda ta fi ba Allah ne mai wani iko ba wanda ya ise wani abin sai Allah wayannan suna gwada maka matsayin da Allah yake da shi da mumini ya kamata ya rike ya rike wallahi in ka rike wannan babu wanda za ka rike kamar Allah ba di samawati wal ard Allah shi ya ji halittar samai da kasai wallahi bai gani a gurin kowa ba ranan da sama za ta kare yana zuwa ran da ƙasa za ta kare yana zuwa lillahi wahidul qahar Allah baya karewa duk duniyar nan kullum man alaiha fa babu wanda anan wata rana dukkan mu nan sai ka rasa wanda zai gano wani mu ba ai tabbatancin malam sai din nan miliyan masallacin nan ana sallah da azhar da wuri a nan ya duk ba za ka tana shi ba gidansa yana bayan kwalta wanda ya san shi ma babu a gidan ku yanzu wataƙila ko da ana faɗansa baka san shi ba ko dai shi ne mai gidan ko shi ya gaji gidan haka duniya take to wannan din ne za mu sake da Allah mu samu bauta masa mu samu aljannar da ba ta da iyaka ba ta da rana ba ta da ƙarshe ba Allah shi ka ji halittar samai da kasai an ce mai kuma wai za ka ba amra wani abu da ba ka tsoro game da Allah idan Allah ya hukunta abu ko idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu sai ya ce masa kun kasance fa yakun sai ya kasance ka ji lamarin Allah ba abin da yake fara sai da mashiyar Allah wa zai zama gwamna a 2027 ka sani Allah ya sani wa zai zama shugaban kasa ka sani Allah ya sani naka karka ji tsoron kowa wani nan gwamna a zaɓe ku ji tsoron sa na ku ji tsoron Allah Allah ya tashi sauke shi ina ruwansa da shi a wani na shugaban kasa yana da iko an karbe duk jam'iyyu sun zama na gwamnoni da gwamnonin da al- da da shi shugaban kasa sun ga Allah ne in Allah ya so ya canja ba ya canja dare ɗaya ba ka san da daren zaɓe mutum ɗaya zai mutu duk lamarin nasu sai dagul waye sai wannan bandawa to kai da kake da Allah me yake baka tsoro me kace fargaba eh da abin da ka gani mutane yana ba su tsoro kada komai ya baka tsoro sai Allah in ka je fara za ga sarki a fito gyara zaki wane ne to da zakin da wanda ya zakin duk da waye Allah ne kawai in kana tsoron wannan ina ruwanka da wani wallahi wannan ubangijin tabaraka wa ta'ala da ya halicce ka in ka kire shi ba mai karya ka ba abin da zai baka tsoro wani bokaye masu yin tsoron wani fargaba faduwa ta shi kai da rike Allah Allah ya ishe mu ko bai ishe mu ba idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu in yace ka zama sai ka zama ana buga ma waya gobe shi ke nan ya ka zo mai kuɗi in ka zo masallacin amma za mu ga mai kuɗi ya shigo in ka fita za mu ga mai kuɗi ya tafi dare ɗaya kenan ko to ba bature kawai Allah yake dare ɗaya ba duk abin da Allah yake so kun fa kunni Allah ya samu dace sai Allah ya ce وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون wa qala alladhina la ya'lamuna waɗanda ba su san Allah ba irin waɗannan bayanan da muke ka kufarin makka ta kaman kafiran makka su ba yahudawa bane su ba nasara bane kawai su ba su ma san Allah ba saboda ana gwada mana girman Allah ne a cikin darasin sai su ce laula yukallimuna Allah mu to in ka ce mana Allah dan ne Allah ba zai mana magana ba eh ai ga rashin sanin Allah ne ko shi sa wani addinin sai ce wai shi ma Allah ne ba ga irin yan fairan nan wani ma sai ce Allah bane wallahi rashin sanin Allah ne Eh, ya za wato kamar uwa ce da ɗa da da za su tafi daji uwar ta bacci sai ɗan yana rarrafe sai ya je kan zaki idan zaki ya farka ɗan zai iya shashafa gashin zaki zai iya ko ba zai iya ba saboda ni bai san zaki ba amma idan uwar ta ga ɗanta a gun zaki ya za ta yi eh to rashin sanin Allah ne yake sa wani ya ce shi ma Allah ne rashin sanin girman darajar manzon Allah sallallahu take sa mutum ya ce shi ma ga wata ibada a yi bai san matsayin manzon Allah ba Allah ba wasa bane Allah ga duk wanda suke da'awa da irin wannan da su shagiya sai sai bi mata saboda bi ba san Allah ba ai kai ma ne yake hana ka ba tsoron Allah bane to su ba san Allah ba to kafiran makka sai suke cewa laula yukallimuna Allah Allah ya mana magana mana aula a cina aya ko mu ma a dinga zo mana da aya ma ba ga mutanen annabi salihu ba sai suka ci a mu sai dutsen nan ya kumbura raƙuma ta fito tukun mu yadda annabi salihu ya addu'a raƙuma ta fito a cikin dutsen aka ce to za ku sha ruwa kwana kaza kwana shida rana ɗaya ita za ta sha ruwa amma wannan ruwan na ranar da za ta sha ko kuma kar ku ɗebi ruwa har fa qala lahum rasulullahi naqatallahi ko wannan fa raƙumar Allah ne wasu ku ya haku bar wannan ruwan shan nata sai ɗaya daga cikinsu ya zuga suka je suka kashe ta Allah ya halakar da su a mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sai sai wata ya tsage ya sauko rabin ya sauko rabin ya koma su imani da Allah shi da iktabar sa'ati wan shaqqal qamar sai suka ce tubu wata aya ta bayyana gare mu bana an ce annabi Musa ya yi magana da Allah an ce annabi isa yana faɗan abin da ake kaza ana ana kaza ana kaza ana kaza mahaifiyarsa da shi ita ana kawo musu abinci daga gidan aljanna an ce annabi sulaimana yana kaza annabi yana abin da aljannu shi annabi sulaimana aljannu ne suke masa hidima gaba ɗayan rayuwarsa ya zama kamar sarkin su yana ma kishin gida a jikin sandarsa Allah ya karɓi ransa Qur'ani ba mu labari ba su sani ba suka yi shekaru suna ta aiki sun ɗauka da ransa har sai da gara ta zo ta cinye sandar ya ɗinjire tukun suka gane ma ya mutu tsabar suna tsoron annabi Sulaiman ga yadda yake magana da aljanu da Qur'ani ya ba mu labari ga annabi Dauda shi kamar makeri ne in ya kama karfe sai ya mulmula shi ya matsa shi ya zubar da ruwansa ba tare da an sa wuta ba ya kera wani abu da shi to mu me yasa wata aya ba za ta zo mana ba ko kuna tsammanin neman aya baya cikin tantama da shakka yanzu kai din nan kana buƙatar sai an saukar maka da wata aya kai imani da Allah duk abin nan da ake karantawa cikin Qur'ani bai kai ka bijire wa Yahudu da Nasara ka bi Allah ba sai tunani na kufari Makka ta yazo kazalika haka nan qala allazina min qablihim waɗanda suka zo kafinin su ma haka suke ta faɗa dinga cewa a saukar musu da aya misali qaulihim misalin wato abubuwan da suke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaba har quluhum sai zakatunsu ya zama kaman iri daya wato kad bayyana al-ayat Allah ya bayyana waɗannan ayoyi ne dake dake ana karanta mana su bi qaumi yu'minuna yuqinuna ga mutane waɗanda za su samu yaqini ma'ana tabbacin yarda da Allah a cikin zuciyarsu shine ma'anan yaqini haka ne lokacin ka ci gaba to bismillah karanta mana ayan nan إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وما تسأل عن أصحاب الجحيم
Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa, Inna arsalnaka lalle mun aiko ka ya manzon Allah shine ya Muhammad, bil haqqi da gaskiya. Allah ya aiko annabi da gaskiya ko bai aiko shi ba, to mu yi imani da shi, shi kaɗai. Ba ruwanka da wani addini. Duk abin da kaga ana yi karkai, yanzu zamani ya zai ga yara in suna son kuɗi irin ta uku ta babu da waɗanda ba su da abin da ya zai cewa sun zama Kirista. Ta tara musu duk wanda kaga ya daina wannan Kiristan dama bai san addinin ba. Za ka same shi ko yana taɓin kai ko ɗan shaye-shaye ko mai bijirewa iyayensa ko mai yawan ɗan ɗauke-ɗauke a anguwa ba su bane su ne da yawa daga cikin su in ka ji za ga su ne su kuma suna ta murna sun samu wani shashasha a to ina ruwan musulmi da su kada ga mutumin kwarai zai je don ya ji daɗin gidan arna ya ci shara ne to Allah ya aiko ka bil haqqi da gaskiya al'umma annabi ku sani wato bil huda da shari'a bashiran kana mai bishara wato me kake bishara da shi bishara da aljanna da abin da ake jin da daɗi akwai shi a gidan aljanna akwai mare-mari ruwa yana gudana ga gidaje na gilasai ga kayan marmari kudufu hadaniya wai kamar irin su mangoro su lemo su ayaba da kusa ne ma ba sai ka miƙa hannu sama ba kofin gidan aljanna ko murƙa ba shi da shi balle ta sha wahalar miƙa hannu ka rugo shi Eh, ga katifu masu laushi ga abubuwan jin daɗi in matan aure ne ga sunan yara ne yan ƙanana akwai wuldan mukhalladun ‘yan ƙananan yara masu farantare wanda ba su ɗaga maka hankali su dame ka kana koron suna zuwa suna dawa ba. Ba yaran duniya ba. Duk cikin gina aljanna bashiran annabi ya wannan bishara. Wa nazira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwa ya gargadi cewa to akwai fa wutar Allah wuta tana tana tana ruri wuta tana huci tana tiriri tana ƙara tana da zurfi in an jefa mutum fi dafil asfal minan nar falan su jillahum nasira ba zai samu mace da ke ba domin abin da zai baka tsoro ga wutar jahannama kullama najjal juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul azab idan fata da nama da kashi da gashi dan adam ya riddige ya kone sai Allah ya ce a sake wata sabuwa a sake fata a sake nama a sake kashi don a kara ma azaba waye ce wannan banda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya gaya mana tiriri kawai ya ishe ka da za a kara ka a wani turiri ki daukewa tashin hankali ne da zafi fa to waɗansu sai an sa su fi amadin mumaddada a ɗauki akwatin ƙarfe a saka ka a ciki a rufe a jefa akwatin ƙarfen a ƙasan wuta a ɗauko garwashi a ɗora a kan akwatin tukun a ɗora sauran wuta wani irin zafi za ta je ba mutuwa ba suma ba barci ba gyangyaɗi azaba azaba azaba har abada Allah ya tsare ni annabi bashiran ne wa nazira annabi yana mai bushara wa nazira kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya aiko shi yana muna abin nan wala tasalu eh wala tasalu an ashabil jahil Allah ya ce wa annabi karka damu ka dinga wani tambaya game da yan wutar jahannama rabu da su za su je su dandana azabar su za su je su shiga cikin wutar jahannama babu mai ceton su babu mai kula su gawayi ma ya fi su fari eh za ka ga su yan jahannama azaba kala kala akwai wanda za a ebo ruwan zafi a ce zuku dandana a dora musu ruwan zafi akwai wanda za a zo a musu mugunya ma'ana wani ruwan dauda ni zan baka misali ne kamar yanzu ne wani ya amai a tara a kofi a dura maka sha ya za ka je eh to haka za a zo a dura musu kazanta a dura wa yan wuta a dura musu wutar jahannama kayan cikin su in ya riddige a sake kamar su a sake musu wallahi in ka je azabar wutar Allah annabi yana magana akan ta ka ji tsoron Allah ka koma gare shi kadai ka bauta masa abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ka yafe mana Allah muna roƙon ka datar da shugabanninmu ka taimake su a wajen shugabancinmu da riko gare mu Allah ka jikan malamanmu da malaman malamanmu Allah ka jikan iyayenmu ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka datar da matasanmu da rayuwa mai daɗi ya Allah muna roƙonka ƴan kasuwanmu na gari ka sa albarka a cikin kasuwancin su dukkan al'ummar wannan ibada ta mu ta azumi Allah ka karba mana addu'o'in mu na alheri Allah ka karba mana Allah ka yi wa rayuwar mu albarka Allah ka ba mu zaman lafiya da natsuwa a ƙasar mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum